العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na Damagaram a wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. a daidai irin wannan lokaci da muka saba haduwa saboda tafsirin alkur'ani mako mako yau ma cikin yarda Allah gashi mun samu wannan damai domin gabatar da wannan aiki kamar yadda aka saba fatanmu Allah sa albarka yau shine darasinmu na hudu a wannan shekara ta 2021 kuma muna cikin tafsirin suratul rumi mun kwana aya ta 30 kuma za mu sake tashi akan ita aya ta 30 din saboda daga nan ne ubangiji ya fara bayyana ma bayi dalilai na kamala ta ikon shi da cikan mulkinsa yau muna 29 ga watan jimadar akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da 11 ga watan biyu shekara ta 2021 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa min ayatihi an khalaqa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin yana daga cikin ayoyin Allah kamar yadda muka faɗa ayoyin Allah kala biyu ne akwai kauni akwai shar'i to waɗannan ayoyi ne kauni wanda su ba ayoyi ba ne wanda suke na littafi da za a karanta a ayoyi ne na wani aiki da Allah ya yi wanda zai nuna maka samuwar Allah da cancantar Allah da bauta su nuna maka babu wani abin bauta in ba Allah ba to waɗannan su ne ake kira ayoyi kauni kenan daga cikin abin da zai gwada maka addalatu ala azmatihi wa kamali qudratihi abinda zai shiryar da kai akan ka gane cikakken girman Allah da kuma kamala ta iko da yake da shi abinda zai nuna ma haka an halaka abakum adam min turabi da Allah ya halicci babanmu mu mutane mu mutane Allah ya halicci babanmu annaba adam daga ƙasa wannan da ya ƙasa da muke takawa ita ce shinadarin da Allah ya ɗauka ya halicci annaba adam saboda wata hikima irin tashi ba dan ba zai yi shi ba da wani abin yin koda ba komi zai iya yin shi amma wani abu ne na hikima daga Allah sai ya halicce shi daga ƙasa saboda wasu dalilai da za mu gani a nan gaba sun sannan bayan ya yi annaba adam da ƙasa iza an tumbasharun tanta shiruna ku kuma sauran ‘ya'yan annaba adam sai ga ku kun zamanto gangar jiki na mutane ai asalukun min turabin asalinku dai daga ƙasa ne amma kuma sun mamin ma'in mahin sai kuma kuka koma ku kuma daga ruwa ne na maniyi mai rauni wulakantacce a idan ɗan adam wanda ɗan adam baya son ya taɓa shi wanda idan da za a gan shi a jikinka kunya za ka yi kamar yadda Allah ke cewa alam na khulukun min ma'in mahi shin ba ni ne na halicce ku ba daga ruwa wulakantacce فجعلناه في قرار مكين في قرار مكين إلى قدر إلى قدر معلوم muka sanya wannan ruwan na maniyi fi ƙararin a wani matabbaci da in ya shiga ba yadda wani abin da zai mai barazana yana da sikirite cikakken sikirite shine mahaifa amintacce tabbatacce ila ƙadarin har zuwa ga wani lokaci ma'alumin sananne wanda Allah ya tsara da za a haihi mutum wani ya yi wata tara da wasu kwanuka wani ya gaza yin haka wani ma ya ƙara wani lokaci cikin yakan ba lalle ba ne wai sai wata tara da kwana tara da bahaushe sani ya iya ƙarawa iya ragewa Allah ya yi ku daga haka sun masawara kuma sannan Allah ya daidaita su da ku ta ɗan adam aka yi ka a irin wannan tsari da kake ganin ka Allah ya tsara haka fakana alaƙatan sai mutum ya zamanto alƙa ne wato wani dunkulen jini ne da yake taruwa a mahaifa bayan da maniyi ne maniyin nan sai ya koma ya juya ya zama jini wanda da maniyi ne bayan kwana arba'in sai ya zama jini to sun mamudgatan sannan sai a maida wannan jinin ya zama dunkulallar tsoka kamar an yanki nama haka an ajiye wanda a jikin shi baka ganin kafafuwa ko kai ko wata suffa haka zai ci gaba da zama har kwana arba'in sun masara izaman sai ya zama kuma ya koma kashi shakluhu ala shakalil insan siffa shi sai zama to a siffa dan adam amma kashi ne zalla babu tsoka bayan haka sun baka sallahu tilkal izam lahaman sai Allah ya lullube wannan kashin da ya yi gashi ɗan ƙarami amma a siffa ɗan adam sai Allah lullube wannan kashin da ya yi dami da tsokan nama kuma ya rihe shi sun mana faka fihin ruh sai kuma Allah ya turo mala'ika ya busa mashi rai fa'iza huwa sami'un basirun sai ga ɗan adam yana ji yana gani sun ma kharaja min baɗani ummihi sannan sai a fito da mutum kuma rana haihuwa daga cikin cikin mahaiyar yana mai rauni ba shi da ƙarhi ba ya iya wani harka kullama tsada umurhi duk lokacin da rayuwar mutum ta yi tsawo sai ƙarhin shi rinka ƙaruwa harkokin shi su rinka ƙaruwa har ya kai ga ya zama ɗan adam mai ƙarfi mai faɗa a yi wanda komai sai da shi za a yi har a wayi gari a ce wannan mutuma da inda za a juya maka lokacin da yake maniyin nan za ka yi mamaki yau ga wannan maniyin shine injiniyan da yake gina birane injiniyar ne yana kula da gine-gine yana tsara in ya tsara tsari gayyata shi ake ƙasa da ƙasa ya yi wannan aikin haka za ka same shi ya ƙware sannan kuma yana tafiya wa yusafiru fi aqtaril aqwana aqalin sai zaman tona kai kawo a cikin manya-manyan biranen kasashe daga Niamey ya tashi zuwa Bamako zuwa Conakry zuwa Abidjan zuwa Dakar zuwa Banjul zuwa Abuja zuwa Yaounde zuwa Libreville zuwa irin su wannan Kinshasa da sauran manyan birane na duniya na Turai da na Afirka yana kai kawo saboda ana jiran shi a can in ya kare da can kuma ana jiran shi a can in ya kare da can ana jiran shi a can idan da bai ce ma wasu yayi ai ba zai ma samu zuwa ba to hankalinsa zai tafi sun shiga damuwa sun shiga kakazani to yanzu wanda kuma inda za a kashe sha'ido ba a rasa da za a yi ba amma a wannan lokacin tunda Allah ya kashi in babu shi wasu abubuwan ba za su yi ba haka dan adam yake kai kawon wannan ya hau jirgin ruwa ya hau jirgin sama ya je nan ya je nan wa yaktasib yana yi tare-taren dukiya yana tara al'amwa da dukiyoyi masu yawa yana da tunani yana da abubuwa wanda za ka wani yana da wadata a cikin duniya kowa gwargwadon yadda Allah ya ga damai ya bashi Allah ya hori mashi abubuwa sannan Allah ya bashi ilimi mai yawa wani sai ka same shi mai kyakkyawan hali ko mai kyakkyawan ɗabi'a ko mai kyakkyawan gani wani kuma mai mummunan hali wani kuma alganiyu ne wadatacce ne wani fakirin talaka ne bai da komi amma da in ka kalle shi ma dan adam ne kuma wani ya zamanto yana da arzikin lahira mai bautar Allah ne wani kuma matsiyaci ne mai yin saban Allah ne shi yasa Allah ke cewa min ayati an khalaqakum min turabin ashe ku wannan ya isa zama ayar da zai gwada maka girman Allah ya halice ku daga ƙasa ya dawo da ƙasar nan ku koma daga mani summa idza antum basharun tantashirun an yi ruwaya daga imam ahmad bin hanbali a cikin hadisi yake cewa shi kuma ta tike zuwa ga wannan wannan an abi musa zuwa abi musa yake cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna allaha khalaqa adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi lalle allah ya halicci annaba adam daga wata danka da aka yi daga ƙasa na daga dukkanin dangogin nau'i-nau'i na ƙasa kaga ƙasa ai ba kalaɗe ba ce wata za ka same ta baka ƙasa wata jar ƙasa wata fara wata yalo-yalo gala-kala ko wata mai tauri wata mai laushi wani wurin yashi ne zalla yana zamewa wani wurin kuma dutse ne kwarai wani birji wani tsakuwa wata laka haka za ka samu to irin wannan ne aka ɗauko daga ko'ina faja'a banu adam ala qadaril ardi sai mutane ƴaƴan annabi adam he suka zo a yadda ƙasan nan take gwargwadon abin da ƙasan ƙasa take to haka mutane suka zo ja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina zalika sai aka samu wasu mutanen baƙaƙe ne wasu mutanen farare ne wasu mutanen jajaye ne ashe kaga ba wai wani abu ba ne daban tsari ne na Allah haka ƙasar take haka shi annaba adam ɗin yake shi kan shi annaba adam ɗin ba hauri ba ne wata karka ɗauka wai farin wata daraja ne ko bakin daraja ne ba ɗaya daraja tsoron Allah ne ke da daraja wani ya taɓa yin magana da wani malami yana mashi alfaharin fari ya ce to ai ai baki ya fari daraja ce ina dalili ya ce dibi ɗakin ka'aba a gini akwai kamar shi ya ce a a to dibi bakin alkur'ani da takardar da rubutun wanne ne fari takardar ce fara bakin rubutun wa baki ne idan da za a ɗauke wani rubutun mai amfani takardar mai mamancin sauran takardu sai a nade kosai ashe bakin nan ya ba ta daraja to in kai ta lissahi a bakake abubuwa da dama suna nan da amfani kamar yadda a farare suna da amfani da haka kar ka ɗauka farinka daraja ce ko bakinka daraja ce ko janka daraja ne kamar yadda wawaye turawa suka ba san inda aka sa gaba ba su wannan mahaukata ne a riga suka ɗauka cewa wannan daraja ce ba haka nan ba ne haka Allah ya yi banu adam ɗin wal khabisu wa tayyib a cikin mutane akwai al khabis mai munin hali lalatacce akwai a tayyib mai kyakkyawan hali wasahalu wal hazan wa baina zalika akwai wanda yake mai saukin fushi akwai kuma mai kwantaccen hankali mutumin kirki ashe yin haka din wata hikima ce ta Allah Imam Ibn Qayyim al-Jauzi yayi wata magana a cikin wani littafi da yi wanda yake nuna hikima ta Allah da ya ka ɗan adam a duniya ko menene ya sanya ɗan adam ya zo duniya ai ubangiji ya gaya ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yusri fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da ba ku sani ba kenan akwai abin da Allah yake da iliminsa wanda mutane da mala'iku ba su gano shi ba to Allah ya yi bayani ko ya nuna hikimar da za a gano wannan bayani to ibn qayyim ya kawo wasu dalilai ya yi wani bayani mai tsawo inda ya nuna hikimar Allah bayyana ma halitta menene wannan abin da mala'iku ba sani ba shine sai ya zo da annabi Adam ya sabke shi a wannan duniya ai kaga da ya sabke annabi Adam a duniya mu muna ganin kaman wani abi to ai anan ne falala abin za ta fito yake cewa inna allaha subhanahu wa ta'ala lalle allah wanda tsarkin mulki ya tabbata gare shi arada an yattakhidha minhum al-anbiya wa rusulan sanda allah ya nihin zai riki annabawa da manzanni wa awliya'ahu da kuma waliyansa wa shuhada'a da kuma wanda za su shahada yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda yana san su suna san shi da aka sai Allah ya ba maƙiyin ɗan adam shine iblis dama ya je ya ruɗa annaba adam wajen cin wannan itaciya shi yana ga ya yi keta amma bai yi keta ba wata falala ce ma yake cewa domin ka lura daga cikin sunan Allah Allah a cikin sunayen shi da ya ce sunaye kyawawa akwai sunan shi na algafuru akwai arrahim akwai alhalim akwai alhatidu akwai arrafi'u akwai almu'izzu akwai almudillu akwai almuhyi almumitu alwarisu as-suburu to in ba a zo ba duniya wannan asar na sunan Allah yana zai bayyana mi ala aljanna ya za a gane Allah al-gafur ne yawa ya ma gafara duka da wanda ka taso baka da wallahi amma zuwa duniya zai nuna mi zai sa wani yayi aikin da za a mai gafara sai asar na sunan Allah al-gafur ya zama mi Allah alhalimu ne sun fahimci haƙuri sunan shi ne alhalim to idan a aljanna ne ba saɓo ya za ka gano haƙuri shi Allah almu'id ne almadulli yana girmama wani yana kaskanta wani a aljanna kuwa cikin ɗaukaka yake in ba a zo ba duniya ya za a gano wane ya yi kafirci ya kaskanta wane ya yi imani ya ɗaukaka waɗannan abubuwa su suka bayyana waɗannan asar na sunayen Allah alwarisu in ba a mutu ba ina za a samu gado almuhuyi almumitu shine mai kashewa shine mai rayawa in ba a duniya ba aljanna ba a mutuwa to ne shine hikimar Allah da ya ka annabi Adam a nan duniya sannan a cikin mutane Allah zai bibita halittar mutane akan sauran halitta domin daga cikin su akwai annabawa da manzanni idan haka ba ta faru ba ba a zo duniya ba talaka za a yi annaba a yi manzanni ya za a yi kai imani da gaibi a aljanna ai ba gaibi bane kana ganin abin ne amma a nan duniya ta zama gaibi ce a nan za a gane mai hankalin da aka ba shi labari ya yarda da wawan da aka faɗi labari ya karyata kun ba da wani labarin a hannun shi ba haka ba nan bane wurin bambancewai ashe kaga annabi adam da Allah ya halice shi ya kashi ƙasa kar ka ɗauka wai wannan abin wani abu ne wanda yake yaya aka yi a'a abin da aka yi hikima ce daga cikin hikimomin Allah shi yasa ana yake cewa wannan fa idza antum basharun tantashirun sai kuma yake cewa wa min ayatihi lalle daga cikin ayoyin Allah alamar da za su nuna muku cikar mulki ko isar mulki ta ubangiji kamali qudratihi wato tabbatuwar mulkinsa an khalaqa lakum shi Allah ya halitta gare ku ku mutane ai khalaqa min jinsikum daga jinsi irin naku na mutane ina san takuwa lakum azwajan mata waɗanda za su kasance matayenku na aure daga jinsinku ubangiji ya halicci mata da za su zamanto matanku na aure litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa ga ita wannan matar kamar yadda kice huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha shi Allah shine ya halicce ku daga rai ɗaya shine annabi Adam sai ya sanya ma wannan ran matar matar ran ita ce hawa liyaskuna ilaiha dan mutum ya samu nutsuwa da ita asalin aure ana yin shi ne dan a samu nutsuwa duk auren da bakwanci hankali ba a nutsu ba to bai yi aikin shi ba kaman ka ɗauki mai gadi ne ya raka sata kaga bai yi aikin shi ba to da haka in ka lura mata masu albarka duk suna zama tawa nutsuwa ga me ga mazansu in ga gama taka ba nutsuwa bace gare ka to kai kokari ka rika neman kudi ko ka saki wani auren kai ka tari ka tarda wata kintsuwa gaskiya ne saboda dalili ka gane ummina aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da Allah ya saukar da ayar da take magana akan taimama an fito daga yaƙi ne aka zauna a wani wuri bukatu ne na Aisha a ganin mutane ta- yasa aka zauna ashe ba bukatun Aisha bane manzo Allah ne yake so ya huta sai ya zamanto ɗakin da ake mishi irin ɗan khaima haima ɗin nan na'am da ya shiga yana so ya yi barci babu matashin kai tunda a ta- a daji ne kunu sai ita ta zauna ya ɗora kanshi a kan ƙawahuwanta ko cinyarta na'am yake barci ba ta so ta yi motsi don karmi don kar ya tashi har mutane suka rinka gunaguni cewa ta tsaye mutane a inda babu ruwa baban taron shi ya ɓaci ya zo yana ɗan bugunta hakan nan ya za ki tsaye da mutane amma duk wannan abin da yake ma tana jin zahi amma ba ta iya motsi don kar mijinta ya tashi ta zama to nutsuwa gare shi ne a kwarai idan kai matarka ce aka dan ko zaginta aka yi zazzage ka za ta yi ta sa- ta sa kara ta yi gaba ka gaba ba nutsuwa ba ce an yi haka ko ba yi haka ba to akwai mata da dama yanzu ku duba wato wannan matar wannan bawan allan al'ansari eh mu salam kowace ba umma salama ba wannan wanda wannan wani bayani inna lillahi to ita dai wannan baiwar Allah na'am wadda ake ummu sulaim ita ummu sulaim kun ga a matar uwar anas uwar Anas na'am
lokacin da ta ai- ta auri wannan miji nata abu talha ba Abu Talha al-Ansari shi wannan Abu Talha sun yi aihuwa ɗaya da ita kwarai
wannan dan baye da lafiya duk sanda Abu Talha ya fita ko da sai ya ce yaya jikin yaro ta ce da sauki to ya fita kan ya dawo sai yaron ya mutu ce kada wanda ya gaya mai ta daidaita yaron ta kashe ta aje ta ce "Hei da sahi saboda da dare ne ya je sallar isha'i ne bai kamata ba ta da mai hankali in an ce yaron kaga ba zai ci abinci ba hankali zai tafi sai da ta kamu shi ruwa ya ci abinci ya yi komi da ya zo ma ina yaro ta ce ga can ya kwanta ta mishi magana da ba zai ta ɗauki mutuwa za ta ɗauki barci ta kamu shi abinci ya ci hankali kwance ta je ta gyara jikinta ta yi wanka ta shafa turare ta zo ya biya bukatun shi da ita ta cap sai bayan ya je sallar asuba ya dawo ya take tambaye shi yanzu wani mutum ne wai ya ba da kayan shi ajiya sai ya zo karba wanda ya ba ajiyar na ransu ya ɓace suka ce ya ce ya za a yi wani ayi sun zama ba su sa kyauta ba ta ce to ɗan nan da Allah ya ba mu ya karɓi kayan shi yaushe ta ce ya ce ai tun jiya ya aka yi duke faɗa ba ta ce a'a to shi ne ya je yan guna guni da ƙarshe dai tun da shi abin ya shafa ya haƙura ta zama nutsuwa ko bai ta zama nutsuwa ba ta zama idan matanmu ne na yanzu kana can za ka rika yin kuka rika kaman kukan wanci waya
a rika ma waya kana ina kana cikin rukuru waya tana maka su wannan kara ka inda gane ana ta kiran ka yaron nan ya rasu kana cikin kuka kaga babu hank- babu hankali a cikin wannan abu.
wannan haka to shi asalin aure liyaskuna ilaiha dan a samu nutsuwa shi da yake cewa litaskunu ilaiha dan ku nutsu zuwa ga macen waja'ala bainakum muwaddatan wa rahama Allah ya sanya tsakankanin maza da mata akwai almuwadda shine soyayya wa rahama da kuma tausayi wato dama abu biyu yake sawa a zauna da mace na farko lokacin take yarinya soyayya ce in domin duk abin da zai zai sa ka so ta in aka jima watsewa zai Hmm, kwarai eh damun kurce ta ce ta sa kake santa na'am jiki yana sabo yana danye kana ya tana da kyau Yana dan walƙiya.
ba a yi mara kyau a yara amma da an jima ruwa ya koma kwari kaga dole ne yanzu sai dai tausayi ido ya fara shi faɗa ba.
ido ya fara fadawa jijiyoyi suka fara fitawa Eh, shi abinda kake gani yana birge kan ya koma ya an kara takalmi a sha siliba kaga ba yadda za a yi ma a wani abin ban sha'awa sai dai yanzu magana tausayi to kuma sai a koma zaman da ake na tausayi a haka ne waje alabaina kun muwaddatan wa rahama yake ce inna fi dalika lalle a cikin haka laayatin akwai ayoyi akwai abin lura akwai abin da za a gane ya sa a girmama Allah liƙaumin ya tafakkaru ga mutane da suke da tafakkuri da lura da girman Allah sai Allah ke cewa ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ya ce wa min ayatihi daga cikin ayoyi da za su nuna maka girman Allah wato shine khaliqus samawati wal ard in ka kalli halittar samai da halittar ƙasa yadda Allah ya halicci sama da ababen da ke cikinta babu wani gwanin gini da ya iya zane irin wannan ginin da baya da wani abin da ke tokare da shi kuma komi yana cikin shi baya faɗawa ka kalli ƙasa da yadda Allah ya yi ta da dangogin wani abubuwa cikinta wani wuri da zinare wani wuri babu wani wuri da isansu wani wuri babu wani wuri wurin noma wani wuri wurin kiwo wani wuri hilin Allah wani wuri ruwa a kusa wani wuri a nesa wannan zai nuna maka haƙiƙa wani wuri teku wani wuri sahara lalle akwai abin lura ana akwai ayat da za ta nuna maka girman Allah waqtilafu alsinatikum da kuma yadda halshenku yaranku ya sa- ya ya sha bamban da juna wannan kala hausa yake wannan faransanci yake wannan ingilishi yake wannan portugal yake wannan shinuwa ne shi wannan indiya ne wannan balarabe ne a'a wannan dan rasha ne wannan dan jamus ne a'a wannan baturke ne wannan za ka gan shi kaza kaza a cikin ƙasa ɗaya he ga yarurruka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kowa bejin da wani duk yadda kake baka isa ba sai an yi yaren da baka yi ga mutum kamar kai komi irin naka amma yana wata magana kana jin magana fahimta ce baka yi wai wani ya zo yana wannan yana ina- yaren da na gane ashanti na'am shikenan sai malam kabiru gombe yana daune aka ce kana yi ce yana yi gane ce wani ba Ah, yau baka ji da kana ji mana amma baka san ba abin da ya kuwa gane ya ce baka yi ba amma ka ce baka yi ya ce a kana ji amma baka gane ba eh kaga wannan abin akwai aya ko babu aya ba aya ce wannan kaga mutane kala daban-daban wanda mimma la ya'lamuhu illa Allah cikin irin yawan sabanin harshen da ba ni da iya kidaye shi a duniya sai Allah kawai dukkanin mutane kuma ahalin duniya duk halittar duniya ga baki ɗinta min zu Allahu Adam ila kiyamu sa'atin daga radda Allah ya halicci annaba Adam zuwa ga tashin kiyama Allah zai ke yin mutane duk mutumin da za a yi zagan shi idanuwan shi biyu da kafaɗu guda biyu da ƙohohin hanci guda biyu da kuma ah, baki gashi kwaya daya da wani komi za ka gan shi bibi ne wani ɗaya ɗaya an taɓa yin wasu mutane masu ido uku uku an taɓa wasu mutane kawai iyakarsu ba rishi laya bane idan su ɗaya ɗaya dama haka kwata-kwata yara a harka take a a yadda waɗancan suke waɗannan haka suke tun da aka fara halitta haka Allah yake yi kala ɗaya ne amma kuma tun daga ranar da Allah ya fara halitta zuwa kiyama ta tashi babu wani mutumin da zaka kashi yana da bambanci da munshi ko su bambanta a kama ko su bambanta a magana ko su bambanta a ɗabi'a duk yadda suka yi kaya iri ɗaya na arziki arzikinsu kala ɗaya su yi riguna kala ɗaya sai sun bambanta duk yadda suka yi talauci duk yadda suke yi duk su zamna tsirara sai sun bambanta ba yadda za a yi kadiba tun daga radda Allah ya fara mutane ba na- ba wai iya na yadda suke duniya ba wanda suka mutu da wanda za su zo gaba kowa kala shi daban banda Allah ba mu iya yin wannan aiki a ce har ka fara halitta ba a san ko suna ba ne kowa ya sha bamban ba ɗaya ba ne ba lamba ba ce kamar shi kace wani siri ne kaza ba maganar siri ba ce ake domin yanzu ka iya samun siri na toyota lamba ta yi daidai da sayari na honda ko ba yi wancan ya zo wancan ya zo sayarin ya haɗe kamar yadda lamba za ta zo daidai da ta ertal da ta oranji illa wancan katirban dis ne wancan katirban sai ne ka gani wancan am- amma shi Allah bai haka bai gama ba. kawai in ka kansu daban-daban ne akwai aya a cikin wannan ko babu aya Allah ke ce inna fi zalika la ayatin lil alamin lalle a wannan akwai ayoyi amma lil alamin ga mutanen da suke neman sani suka san girman Allah sai Allah ke cewa ne ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi da suke nuna girman Allah kaga Allah ta gaya mana abin da zai sa mu gane girman Allah ko to Allah ya ce daga cikin abin da zai ƙara nuna maka girman Allah manamukum bil laili da kuke kwantawa ku yi barci da dare duk duniya kowa barci yake. in ma aka samu wani wanda baya barci to rishin lahiya ce sai an yi ta neman yadda za a yi barcin shi ya yi barcin shi ne za a yi ta godiya ana farin ciki ya ya jikin na harka ya samu barci a to alhamdulillah alhamdulillah kuma shi ko barcin nan wani abu ne na mutuwa mutuwa wata mutuwa mutuwa ce kake amma kuma dole sai ka yi ta shi yasa Allah bai inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam bai لا barci تأخذه سنة ولا نوم bai yi wa gyangyaɗi ko barci ya kama shi saboda mi yanzu idan aka ce ga wani mutum ya gaji aiki ya me yake sa a gaji aiki da yawa kenan yanzu misali mayor na rural aikin shi ya kai mayor na kwamitin irben to aikin shi ya kai na gwamnar aikin kuma gwamnar ya kai na president kenan idan president zai tsaya ya yi aiki dole ya samu gashiya ko to za ka ga wanda ya aiki da yawa kuma barcin shi ya yi yawa haka ne to zai idan aka ɗauka mu ƙaddara misali ne zami idan da a ce allah barci zai yi a aikin da yake ya yi aiki kamar na halittar duniya gaba ɗaya in zai kwanta ko kuma yanzu he ya tashi ya biya muku bukatu har sai ka mutu bai tashi ba to shi ya sanya shi bai barci bai dace a daman barcin na gajiyayyu ne kai ko in kana barcin sai an jira ga ya ce mai gida na barci ku yi hakuri har ya tashi to shi kuma Allah ko da yaushe yana cikin aiki gajiyawa ce to wannan barcin wata aya ce daga cikin alama ce ta an yi karhinka alama ce a ce president ya yi barci kuma dan da ya yi barci Ah, kuma lokacin da president ke barci ba bai san ba inda yake kuma dan da kuma yana bai san inda yake ba duk ɗaya ne kaga ashe akwai aya ko yake cewa barcin nan na dare wannan hari منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله barci ko a daddare ko a da rana wabti ga min fadalhi da yadda kuke tashi da rana ku yi kai kawo wajen neman arziki kasuwa ce sana'a ce aiki ne na gwamnati a a noma kiwo duk wani abin da zai jawo maka arziki wannan abin kuna zagayawa Allah baka lafiya ya baka nutsuwa baka hankalin da zaka yaka to yin haka din ayoyi ne Allah ce inna fi إن dhalika laayatin في ذلك لآيات لقوم يسمعون lalle wannan abin la'ayatin akwai ayoyi liƙaumin ya ga mutanen da suke sauraron abin da ake gaya musu sai Allah ke cewa mi ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيهوي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون wa min ayatihi ya daga cikin ayoyi ai ad- wannan a- wannan addalatu ala azmatihi abinda zai nuna maka girman Allah annahu shi Allah yurikumul barqa khawfan wa tama'a yana nuna muku walqiya wani lokaci in an yi ta ta bada tsoro wani lokaci in an yi ta kuma ta bada kwadayi in ana muku hari idan ku ga wani abu wuri ya ci kuda kamar walƙiya daɗi ba sai a ji me daɗi
in aka in aka tabbatar da walƙiya ce sai a ce a to akwai alamun hadari insha Allah insha Allah an samu me tama'an kenan to amma an ana wani lokacin kuma an aka yi wannan walƙiyar sai kai haka dama shirya kana jiran ka ji mi zai biyo baya kai ne za a bige ko wani za a bige in an yi wani karan kai ma sai ka rasa inda za ka kai kanka gaskiya
wai ho karan nan da ake ba kusa da kai yake ba dan in kusa da kai ya sabka a metir 100 kai hika suma in ya sabka a kilo biyar nan sai kunnen ka ya ɗin ya ɗin wuce wani lokacin aka yi walƙiyawa idan kuna tahiya da abin hawa wuta abin hawan take ɗaukewa duka ta ɗauke gaba ɗayanta sai in wannan walƙe ta kauce sannan a wani ɗin ya dawo akwai aya ko babu to kaga wannan wannan yana daga cikin alamun da zai nuna maka girman Allah wa yunzila minas sama'i ma'an kuma Allah ya sabkar muku ruwa daga sama in an ce sama ba waccan sama ta ɗaya ba da abin da yake sama da kai sunan shi sama shi yasa hadari a sama yake shi kiran shi sama idan an yi wannan ruwan fayuhi bihil arda sai a rayar da ƙasa ba'a da mautiha bayan ta mutu a raya ta da arziki a raya ta da ni'ima bayan ta ƙeƙashe ta bushe talauci ya sani sai rani tsiya ne damana mace ce
arziki yawwa Allah ce inna fi zalika laayatin lalle a haka a cikin wannan akwai ayoyi abin lura abin gane girman Allah amma li qaumin yaqilun ga mutanen da suke da hankali idan mutum ba mai hankali bane ba abin da zai gane a wannan abu sai Allah ke cewa ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Allah ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da za su tabbatar ma samuwar Allah da kaɗaita shi da ibada. An ta kuma sama'u wal ardu tsayuwar sama da ƙasa da ya tsaida ta ce ta tsaya ta tsaya. bi amrihi da umarninsa ƙasa ta tsaya inda take ba ta motsawa sama ta tsaya inda take ba ta faɗawa wa yamsiku samaa an taqa ala al-ardi illa wa yumsiku samaa an taqata ala al-ardi illa bi idnihi wato sama rike ta kar ta faɗo akan ƙasa ba ya faru ba da izinin Allah inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine yake kama da sama shine yake tsaida da ƙasa an tazula ai Allah tazula dan ka su goci ke zaki ta wala in zalata inda za su gocen Allah ce su goce man amsakahuma min ba'dihi ina wani mai rike su ba Allah ba babu shi babu shi ke in za a girgiza ƙasa ba a gane sai an yi ita hubatar wata alama da ake gano ta alamai ita in ka ji na'urarta ta gwada ha'an yi an kare yawan girman abin aki a ce a ma'aunin retas ta kai digo shidda da digo kaza he in an yi amma za ta zo babu alama bare ka ɗauki mataki to wannan fa'il kaɗanci ake ina aka yi ta gaba ɗaya wadda ta wuce rita ɗin ma da za ta auna ita ma ta yi ƙasa ta rushe to kaga wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah sai ke ce sun ma'iza da
akun da'awatan min al-ardi idan antum takharuju sannan ubangiji idan ya kira ku daga ƙasa a ranar da ya ga damar ku taso da'awatan kira ƙwaya ɗaya min al-ardi daga cikin ƙasa ya za antum takharujuna a wannan lokacin sai ga ku dukkan fito ba wani wanda ba zai zo ba wannan aya tana kama inda yake cewa yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa illa bism illa qalila za a kira ku dan da za a kira ku sai ku tazo kuna godiya ga Allah za ku yi tsammanin ba ku zamna ba sai dan lokaci kadar dan a lahira babu kafiri a duniya ke da kafiri a lahira kowa mumini ne sai dai imanin lahira bai da amfani na duniya ke amfani kamar yadda muka bayani a baya dama an zo duniya ne don a samu bambancin wa zai yi wa zai domin wannan alhabisu din da a tsayyib a ina za a bambance shi shi yasa a duniya a nan za ka yi aikin da za a ce maka tsayyibi ne ko alhabis ne lahira kuma za a baka sakamakon a ce to ga takardar ka ci jarraba a wajen lalatattu a lalata ka samu wani kai kuma a abin kirki ka samu shi yasa Allah ke ce a cikin alkur'ani ina ga sotul anfal ne ليجعل الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على وليميز الله الخبيث من الطيب na'am dan Allah yamiz Allah الخبيث ya ware ya bambance lalatacce daga mai kyau wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu mi'a jami'an fayaj'aluhu fi jahannam fayaj'aluhu fi jahannam sai Allah ya dora lalatattu ɗaya bisa ɗaya gaba ɗayan su ayi lodin sai a watsa jahannama sai Allah ce ulaika humul khasirun wannan sune tababbu kaga ashe al-khabitha dinna anan duniya ne in ba a zo duniya ba ya za a yi aikin ha'awari wancan al-khabith ne wancan al-tayyib ne kamar yadda Allah yake cewa al-khabithuna lil-khabithati الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات To ina za a samu wannan bambance-bambance a ce wancan ɗayyib ne wancan khabis ne har a ce akwai mazansu akwai matansu har waɗancan lalatattun maza- maza ko lalatattun mata da la- da lalatattun maza suka dace wancan matan kwarai da mazan kwarai suka dace sai a duniya kenan zaman duniya zai ba mu wannan rarrabuwai zai ba mu wannan damar ka kama inda za ka kama to in an zo lahira ai ka ganta gaba da gaba ne ba a wani bukata sai an ma bayani kai ma wayayye ne don abin gashi nan in bugon ka za a yi ga kayan bugon ga masu bugon to me ne an baka labari kuma in daɗi za ka sha ga daɗin ga- ga gidan daɗin ana kiranka ana bismillah ga sunanka ga gidanka gaskiya وأضربت الجنة للمتقين غير بعيد وبرزت الجحيم للغاوي ita jahima an bude ta ga tanan ga halakaku ita aljanna an kusanto ta an mata ado ga yan aljanna to a cikin ne gaibi kuma ah an kare gani kaga ai ba magana wai wani ya zama kafi abinda in is- labari ake baka ana so ka ga- ka girmama labarin daga mai girma yake tunda labari daga mai girma ke ai dole in kana ganin girman Allah ka girmama labarin Allah ko dole idan kana ganin girman manzo Allah ka girmama labarin annabawan Allah annabin Allah dole yadda ka san Allah mai gaskiya ne cikakka dole ka gasganta ne labarin shi yadda ka san Allah mai adalci ne dole ka yarda hukuncin shi menene ne adalci adalci ne yadda ka san annabi muhammad adali ne ba ya da dosa ne ɗaya na zalunci ko ɗan kaɗan bai taɓa zalunci bai da niyyar yi ashe dole hukuncin manzo Allah ya zama ne adalci adalci idan kaga kana shakkar hukuncin Allah ko na manzan Allah kana gani akwai zalunci annabin ne kake tuhuma ba ka yarda shi bane idan kaga an ce maka la annabi ya ba labari kana cewa to he mun bincika mun gani ka san abin sai an eh ai ya ta bai saba ya bai daidai da hank- da hankali ba jama'a da ta tsaya yanzu an ce kaza to annabin ne baka san shi ba Allah ne baka yarda shi ba shi ya sanya shi ya sanya duk wanda yarda da Allah ko san Allah to ya yarda labarin Allah gaskiya ne labarin manzannin Allah gaskiya ne sannan hukuncin Allah adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wannan abin hakiki da haka nan dole mutum yarda shi yasa a lahira fatastajibu bi hamdihi sai kowa ta zo da godiya ga Allah fa inna ma hiya zajratun wahida tashin kiyama tsawa ce daya fa idahum bisahira ga ko mutane gaba daya a wata sabuwar kasa sun zo sun yi tsaitsaye in kanat illa sayhatan wahida wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdaru sai ga su gaba daya kowa ya halartu ita lahira ba a cewa na bai zo ba a jira shi a an jira ka an gama da an yi kira sai ka zo ambutation ne wanda wani babu wakilci kowa shi zai zo da kanshi sai Allah ke cewa ne وله من في السماوات والأرض كل له قانتون walahu man fis samawati wal ard Allah ne yake da mulkin ababan da ke cikin sammai da na kasai to Allah ce man masu hankalin ma to ai in mai hankali ya shiga dan adam aljani ai ba sai an gaya maka ba dabbobi su mallakar Allah ne ah dabbobi ai mallaka mallaka mallaka bayan Allah mallaka bayan Allah ne ko to su bayin ma masu dabbobin su ma na Allah ne Allah ke cewa kullum gaba ɗayan halittar samai da ƙasai da sama ɗin da ƙasai ɗin lahu ga Allah ƙanituna ay khadi'una khashi'una ɗau'an wa karha suna masu ƙasƙantar da kansu ɗau'an muminai kenan su a wajen biyayya da ɗa'a da yarda kansu da gamsuwarsu suka yarda suka ba Allah wa karhan ko tilas ko baka yarda ba ma sai ka akwai inda dole ka risna wajen bin Allah ai babu wani mutum da zai cewa ni yanzu saboda ban ma da Allah ba duk tsare-tsaren da Allah ya tsara dan adam ni na fita daga wannan tsarin na daina cin tuwo ƙarya kake dole he ka ci tuwo haka ne dole he ka sha ruwa dole he ka yi barci dole he ka tsufa dole ka yi dauda in baka yi wanka ka yi tawari dole ka yi wannan wannan abin haka za ka yi ko ka yarda ko baka yarda ba kuma dole ka raya a ƙasa a bisa wannan kasai wata rana izuciya bana kace to ni dukka ma na bar kasan na koma sama ni dan sama jannati ne can zan rayu ƙarya kake anan dole ka yarda da wannan ka'idar ta Allah yadda mumini ya amince kai ma haka zaka amince ka mutu ka yi rishin lahiya ka ji daɗi ka yi farin ciki wata rana ka yi kuka wata rana wannan kowa ma he yayi ɗau'an ne wa karhan ba he ka yarda ba ba ma wannan tawaye kullun lahu qanitun dukkanin waɗannan wato halittun samai da kasai masu yin da'a ne ga Allah sai Allah ke cewa mi wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu ala fi as-samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim wa huwa alladhi shine Allah abin bauta da wanda ba wani abin bauta da cancanta in ba shi ba wanda shine ake kira ku zama bayan shi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu me wanda ya fara halitta kuma ya dawo da halitta wannan ayoyi Allah yakan yawaita su yakan yawan maimaita su dan mi dan inkarin da ake yi na in mutane sun mutu ba za su tashi ba wannan dabi'a ce ta kafire suna da wannan inkarin wasu a bakinsa su faɗa wasu kuma da aikinsa su nuna kuma Allah ya ka irin wannan ma ke cewa shin a cikin wanda kuke bauta ma halimin shuraka'i kun cikin ababen da kuke bauta ma wanda ba Allah ba ku haɗa su da Allah akwai wanda man yabda'ul khalqa sun mai iduhu wanda ya kage halitta daga babu ya kashe halitta kuma ya sake dawo da ita a'a Allahu yabda'ul khalqa sun mai iduhu Allah ne kada yake kaga halitta sun nan ya dawo da ita to shi yasa anan ma ya sake maimaita wannan wa huwa shi Allah ahawanu alaihi dawo da mutane ko kuma shi dawo da halitta bayan ta mutu a wurin Allah shi yahi komi ma sauki ay aisaru alaihi abine mai sauki akan shi al'adatu shi wannan dawo da halitta da ta mutu ahawanu alaihi yahi ma sauki ga Allah min albada'ati daga daga daga afara ai ko a duniya kaga abu ya wuya wajen maimaita shi yanzu misali injiniyon da suke zana motoci ba su suke mota ba su zanen suke su mata kala kawai sai kuma masu hada inji da waye su kuma su gari to wannan zanen sai da shaki idan ka kware yau da zane zane din Nijar ba mai kudin ka kuma ba za ka zama a Nijar ba turai za a dauke kare ka raka zana motoci kana zana kaza kana zana kaza to wannan zanen ya yi wahala a kan in an zana maka kai ka shirya to shin wancan bai gagari ba Allah sai wannan ba zai yi ba shi yasa a cikin hadisi al-qudsi wanda Abu Hurairah riwayato daga manzo Allah shi kuma manzo Allah ya riwayato daga Allah Allah yana cewa ya qulillahu ta'ala Allah yana faɗa yana cewa kadzabani wani ibnu adam mutum dan adam yana ƙaryata ni walam yakul lahu zalika kuma haka din bai kamace shi ba gaskiya ya ce wa shatamani kuma ɗan adam yana zagi na wadam ya kullahu zalika kuma haka ɗin bai kamata ba ɗan adam ya haka to fa amma takadibuhu iyaya Allah ce ƙaryata ni da ɗan adam yake yi fa qawluhu faɗaɗɗan ɗan adam da yake yi yace lan yu'iduni aini ba mai dawo da ni in na mutu yo ai Allah ce zan dawo da kai ka ce ƙarya ba an dawo da kai ba wake ƙarya Allah ne mutum yake karyatawa to duk wanda yake inkarin kiyama kamar yana karyata Allah ne shi ya sanya ya fita daga asalin imani ya zamanto yana da tushen kafirci tushen imanin shi ya rushe yake cewa sannan kuma zagina da dan adam wa amma shatamahu iyaya zagin da dan adam yake mini fa qawluhu fadar da shi mutum yake kafirin mutum amma ittakhadha Allahu walada Allah yana da da to kaga wannan cewa Allah ne da zagin Allah ne Allah ya ce wa anal ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alhadin ni ne alhalin ni ne alahadu makadaici as-samadu wanda duk bukatu a gare ni ake neman su ni bani bukata akan kowa ni ne wanda ban haihu ban aihuwa ba ba a hene ba ni ban aihuwa ba kuma ban zamanto ina da wani kufi'i mai kama da ni wanda zai abin da zan yi a da halitta gaba daya kuma ka rika jingina mini da yaya za ka yaka ai wannan zagi ne ga Allah ka jingina ma Allah na ƙasa wannan shi ne duk inda Allah ke maganar mutum al'insan galiban za ga yana zargin shi ne ba yana yaban shi ba ne a ayoyi kaɗan ne in aka yi maganar insan ake nufin yabo amma a wurare mafiya yawa in ka ji an kawo al'insanu ba yaban shi ba ne ake ko dai a ce inna al'insana la kafu إن الإنسان لربه لكنود ka ɗauko da ƙasa kenan kaga in akwai inda yake cewa la ya'usun kafu إن الإنسان ليئوس كفور kaga aka ce al'insana ya'usun kafu me ɗaya bai kamna ne in kafiri ne shi to zai zamanto ya usun min rahmatillah kafurun me yawan kafirci gari imar Allah amma idan ba ya da ni babu shari'a tare shi in kaga dan adam bai zamanto ya usun kafurun ba to sai in annabawa da suka kira ya amsa ya ba annabawa amma in haka kawai aka barka baka amsa ma annabawa ba to duk da yaka wancan zaka zamanto shi yasa a wani wuri kuma sai Allah yake nuna dan adam bayan ya zamanto ya usun kafurin sai Allah ke cewa shi dan adam da kake ganin shi nan sai Allah ke nuna cewa innal insana lakafur me yawan kafirci ne kaga butulci a mai ni'ima yaki godewa Allah dan adam wanne kenan wanda bai bi tsarin shari'a ba shi ya sanya tsarin shari'a da aka zo da ita binta shine rihin asirin dan adam sakinta halaka dan adam ne shi yasa Allah ke cewa in ma ya'ti yanakum minni hudan faman tabi hudaya fala yadullu wala yashqa wan in shiriya ta zo muku wanda ya bi shiriya ta ne la yadullu ba ya bace ba fi duniya a duniya wala yashqa fil akhirati ba zai tabe ba a lahira ashe duk wanda bai bi ta ba ya zama mi dalun shaqiyun shine mafawul makhalifa ko to shi ya sanya a wani wurin sai Allah yake nuna dan adam yake siffanta shi ajul وكان الإنسان وكان أجولا الإنسان kage عجولا aka ce ajula mai garaje ne me zai hana ma mutum ya zama bai da garaje ya ba a hankali ya nutsu sai in yayi mi sai ya bi shari'a shi yasa shari'a ce za ta koya maka bi a hankali da yin haƙuri ko daman siffar ɗan adam ya ba a hankali ya haƙuri in mai ilimi ne haka Allah ke cewa wa kanal insanu qatura ɗan adam mai tsananin rowa ne duk ɗan adam da ka sani marowaci in ga gabe rowawa ne ne shari'a ta gyara maka shi da ya huta daga shari'a ya huta daga sunna shi yasa in kuka tsaho ga yan bidi'an nan sun daɗe da kuɗi sun jima suna rowa ku yi nazari ku kalli baya duk mai kuɗin ɗan bidi'a yar karan bakan rowa
sun makwata suke mamar ba A'a, ai abin da ya sanya wanda kaji ya ce ahli sunna suna ruwa, ka gane?
Na'am.
Da basu da baka musu ba wayo suna da hankali in kai ƙarya sun san ƙarya ce. Kai so kake ka musu damfara, su kuma ba su karɓar damfara. Amma duk wanda ya san ahli domin duk garin da zaka je, idan da zaka cire ahli sunnan garin, to sauran mutanen gari sai su watsi. Dan ka cire masu amfani. Kuma ka za ka gani. Daga ka cire mabiya sunna a kowane gari, in dai da garin da masu amfani, to in ka ga mai amfanin ɗan kaso da ga yana ƙoƙarin wane ne ma'aikacin gwamnatin da ga yana ƙoƙarin ya kamanta gaskiya wane ne in duwan ka ga yana ƙoƙarin ya kamanta gaskiya wane ne idan jandar ma ga ya ƙoƙarin ya kamanta gaskiya wane ne amma daga ka ga ɗan bidi'a to ya bugu da giya ya za a yi kaga ɗan ad- a wani wurin sai kuma Allah ke ciyawa kanin insan aka tara shay'in وكان jadala.
الإنسان أكثر شيء جدلا mai yawan jayayya ne inda dan adam yake mai tsananin gardama ne inda za a gane gardamar dan adam in dai ba shari'a ba ta ta mai birki wallahi gardaman nan zai yanzu dubi mana irin yadda yan- yan yan barikin mu suke da musun tsiya daga ka gani mutum ne misali yana da aiki jika 300 ake biyan shi a wata zai yi aikin nan na shekara 35 ya retar sai ya fara aiki in kai da sayan jika 300 so 12 so 35 duk za ka yi lissafi kudin to a ɗauka tun da sai ya zo kudin da ya basu hin miliyan 300 haka ne to miliyan 300 to he ya yi gida ɗaya a yamai na miliyan 900 ya zo da maganin ya yi na miliyan 400 ya sai motar miliyan 80 ya yi wani gidan awane ne kuma in kai ga kwanti ɗin shi a cike da wasu miliyarori wai in ka ce wani ɓarari a ce kashe da inda ga yayi kaga ka yi zanu aka sada shayin wai he ka gwada shaida wai inda ka ga ya ɗauka da Allah yanzu ne ya bukata shaida an taɓa yin wani abu a Najeriya wani ne ya yi gwamna a wata jiha shekara takwas na mulki to shi bai yi sata da yawa ba irin yar kaɗan ya yi to shi kenan sai ya kira wani aminin shi lokacin da yake wannan gwamnan ya ce ga kuɗi kamar miliyan 500 ne ce je kakka juya kai kasuwanci in na sabu kama he mu raka juya ana samun na abinci ya ce to babu laifi aka buɗe kwanta da sunan wancan aka zuba kuɗi wancan da ya ga wannan ya tafka da gwamna ya ce bai san bazanta a ka takarda inda ya sa hannu ya karba eh ya yi shi sata ke shi kenan wannan gwamna ya zauna ce wannan gidan shi ma sai abokan shi gidan shi sai abokan shi sun kawo sai kuma daga baya sai ya shiga jam'iyyar gwamnati ta ƙasa sai gwamnan shugaban ƙasa sai ya bashi minista to shine suna gane da shugaban sai ce kai akai kai gwamna amma ba ka da kuɗi an ce ce wannan gidan kama wutar gidan kama sai an biya ce eh ni ban ɗauki kayan mutane ba dan abin da ma muka dan samu na in ba da kwangila a dan samu ni account dina wani ne ya cuce ni yace ka san shi ce na san shi ka hukai yace ka ji kaji da na bashi tunda ba rubutu yace bai san bazancan in daga kuma kaga abin ya zama to na asiri ce ba matsala karka daga ran nan sai shugaban kasa ya rubuta ma SS yace ku je ku kamo wani kwan akawun din shi mai lamba kaza an ga miliyan 500 a ciki yayi ku tuhume shi da cewa shi dan ta'addan boko haram kawai ran nan ya baki cikin dare aka ce ana kiran shi yace lahiya aka ce yazo ya shi ko lahiya ko balaya su ma baki su ma basan ba komai aka kai shi wurin yan sas Abuja ba a yi babbarci yadda ku yadda ku yace da Allah a bari yawai menene lahin shi aka ce ai kai babban dan ta'adda ne ce shi wa bai kadan kasuwa bai taba ta'addanci aka ce a'a ya zaka ce baka ta'adda yo ai raira mu ne ma kai menene na muku na reni suka ce an ganka a akawun ɗinka da miliyan 500 sana'o'in da aka sani na ƙulla sukari da omo ya za a yi ka iya haɗa miliyan 500 kenan yan boko haram in suka ba kuɗi kake juya kana ba su ribai sai ka yi bayani ya ce a inda wani ne zai bayani ba kuɗi na bari na wani ne ce gwamna wane ya bani kuɗi kar haka mishi ƙarya ministan ya zaka ce shi wallahi in ƙarya ce ka ɗanɗana ya ce a kira shi aka ce ministan ana kiran ka ya zo wannan wani ne ce gwamna wani ne to kace me kace akan shi yace a'a shine ya bani kuɗi miliyan 500 in in raka juya mishi ni ku ya aka kuma aka yace ta ne ban san bazance ne to kan ka har kuɗin shi ne ce yana da kuɗin shi a to account ɗin shi gashi itransfer ɗin he da transfer kuɗi suka koma ce nan bai da koko sai to je kashi ba a sake ka idan da bai samu wancan mukamin ba da an ɓadda wannan san kudin wasai gaban Allah wakalin insani aka tara shayin kaga gardama ce kawai kaga amma da yake masu abin ne da kan suka ce to an ji ba a gaba wurin kai za ka yi biyani da kanka an da ke ka an da ke ka sai aka tuhume ka da abin da gara ka zamna ba ko kwabo da a ce kai dan ta'addan wannan ne ya ce kai bayani ya za a ganka da kuɗi kamar yanzu misali ne kurum gobe ga alaramma da jib sabuwa yana sayan gidaje kuma ya kujo su kuɗi a yamai sun bace miliyan 200 kaga dole barka ce alarama anya kwa ko bai zama da ganiya mai wance wani ya kama shi ya akai mun san shi da motan shi mara shi da motan miliyan 60 ya je cinikin gida a wajen jan kadir ya ce ni ban san so nike daga na saya in koma ya zamto alarama gaskiya ya kai biya amma kaga a ka'idai lauyoyi wai ce za su kaka dalili ba ruwan kudi inda samu kudi to ruwan kudi yake kaga wanda zai can banza ne Allah ta ala samu daji to shi yasa dan adam duk inda yake shi matsala gare shi shi yasa imani yake da amfani in habaka da imani wallahi kullun cikin matsalan nan kake to da sauran ma siffofin dan adam masu wanda suka yi wannan muni wanda kuma duk inda za kalla Allah yana siffanta dan adam da mummunan siffa ne saboda me saboda ga halin da dan adam yake ciki ubangiji ta'ala ya samu dace Allah samu cika da imani Allah shi gafarta mana Allah ka yalwatar da mu Allah ka zamnar da kasan mu lafiya abin da ke fuskantar mu na zabi Allah ka sa ai lafiya kare lafiya Allah ba mu da zabi mun hisan zabin ka ba namu ba Allah ka ba mu shugaban da ya dace da mu wanda zai amfanar da mu ya Allah idan ka ba mu Allah ka karfafe shi da aiki na kwarai ya Allah ka hane shi daga miyagun ayyuka Allah ka hane shi daga hada kai da wanda za su zalunce mu Allah ka tabbatar da arzikin mu ya dawo hannun mu Allah waɗanda suke danke arzikin mu Allah ka danke musu darajar su da mutuncin su Allah ka kusan musu daga hankali da hankalin su su bar mana a wadata mu ya Allah ka zama da wannan ƙasa ta mu lafiya da abin da zai dangane fitina Allah ka kare mana shi marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya muna da bukatu daban-daban Allah ka yi musu nan bukatun mu Allah ka biya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh